أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد حاتم النبي وإمام المسلم وعلى آله وصحبه والتابع لمنهاج إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da karatun alfiya ta nahawu ina ne za a tashi to af'alul muqarabati nan za a tashi to to bismillahir rahmanir rahim af'alul muqarabati fi'ilai wanda suke nuna cewa ana dab da ai wani aiki ko wani abu yana dab da a ce ya abu wato su wa'annan su ne bangare na biyu na daga filan da suka shigarwa mubtada da labari wanda a nan shi ɗan malik ya ambaci filai har goma sha ɗaya wanda dukkaninsu an gama a kan cewa filai ne in ban da asa ita asa akwai saɓani akwai cewa wanda suka tafi akan cewa ita harafi ce amma dai da ce ingantacce shi ne cewa ita fili ce domin ko tattanisi sakina tana shigan mata ana cewa asat hindun asat hindun an ta zura na ana kira wannan filan filan mukaraba amma ba wai dukkaninsu ba ne na mukaraba in aka duba sai a ga filan nan sun kasu gida uku akwai na mukarabar su ne da kada da karaba da aushaka akwai na raja'i wato a saiwa ana kauna ana sa ran su ne a sa da hara da ilaulaka akwai kuma na shuru'i su ne kamar da ala da fika a hazar da alika to duk wa'annan suna ana kiransu na shuru ruje malam yace ka kana kada wa asa lakin nadar gairu murari illa hazaini habar kada kada ka kana tana aiki kamar aikin kana tana rafa'antar suna ta nasarci labari wa asa haka nan asa ita ma tana aiki kamar aikin kana ta rafa'anci suna ta nasarci labari lakin sai dai akwai bambanci tsakanin kana da wannan fi'ilan da aka ce kamar kanan suke gairu murarin a ce wani murari habar ya zo a matsayin labari da hazai ne ga fi'ilan nan guda biyu kada da asa a ga labarin su ya zo ba fi'ili murari ba to nadar haka ɗin kaɗan ne kada duk inda ta zo a ƙur'ani sai a ga labarin ya zo fi'ili murari ya kaduna ya stuna ya kadun barku ya haɗafu a musarar wa in ya kadun lazina kafaru da ya zulifu naka duk da inda ta zo sai a ga labarin ya zo fi'ili murari hakanan ita ma a duk inda ta zo a ƙur'ani za a ga labarin ya zo fi'ili murari asallahu an ya ce bilfati asa rabbukumu an yarhamakum shi yasa a ce labarin su ya zo ba su yi murari ba game ya zo suna to haka din kaɗan ne kamar ta kada baitin mawaƙi da yake cewa fa'uttu ila fahamin wa ma kittu aiba wa kan mislu wa kan misliha faraqatuha wa haya tafsiru fa'uttu ila fahamin wa ma kittu a'iba na koma wajen kabila ta ita ce kabilar fahamu a da kyar na samu na koma to anan kittu kada ce aka dangana ga lamiri na mutakallim gashi labarin ta ya zo suna shine a'iba a to haka din nadiri ne abinda ya fi yawa shine a ce labarin ta ya zo fi'ili murari ko ita a sadin a ce labarinta ya zo suna to haka din nadiri ne kamar faɗin mawaƙi da ya ce a sarta fil azli mulihan la'ima la'ima la tuksiran inni asaitu sa'ima ya ce asaitu sa'ima ina dab da a ce na fara azumi to wannan ya kawo sa'ima a matsayin labarin asa to shi ma haka din nadiri ne shi ma haka din nadiri ne wa kauruhu biduni an a ga labarin muradin nan ya zo ba da an ba ba da asa bayan asa a ga ya zo ba an nazarin haka ɗin kaɗan ne a ƙur'ani duk inda labarin asa zai zo za a ga fili ne muradi kuma da an asallahu an yatiya shi yasa ya zo ba an dinnan kaɗan ne kamar asal karbun lazi amsaitu fihi ya kunu wara a hufarajin ƙari wace ya kunu bai ce an ya kuna ba to haka kaɗan ko faɗin wani a safarajin ya ce bihi lahu innahu lahu kulla yawmin min khaliqatihi amru shi ma irin wannan kaɗan ne ya asafarajin ya ce bai kawo an ba bai ce an ya ce ba wa kada ita kada al'amur fihi ukisa lamarin akasin haka ne ita kada ta zo ba an shi ya fi yawa shi yasa qur'ani duk inda ta zo labarin ta fili ne muradi amma ba an ya kado ne ya suna ya ga ya zo da an wannan kaɗan ne kamar hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ma kitto an usalli al'asara hatta kadat shamsu an tagaruba an usalliya labarin ya zo da an wannan kaɗan ne ko faɗin wani mawaƙi da yake cewa كانت النفس أن تثير عليه إذ كدا حشو ريئة وبرود كانت النفس أن تثير يسا أن الأبار كادا وانا كدني وانا كدني وكأسا هرا هرا سنة أيكي كمر أسا kuma ma'anarsa daya ita ma hara tana zuwa don shiryarwa bisa sa ran aiki in an ce hara zaidun an ya kuma ana sa wato ran zaidu zai miƙe zai tashi walakin sai dai ta inda ta bambanta da asa ju'ila habaru ha hatman bi an muttasila ita hara dole ne labarin ta ya zo da an ba dama a ce hara zaidun ya kuma sai dai an ya kuma asa an faɗa ta zo da an ɗin ya fi yawa amma ta iya zuwa ba an kaɗan amma ita hara ko a kaɗaɗin ma ba ta zuwa ba an sai inda za ta zo sai ta zo da an wa an zabi kulaulaka an larabawa sun lizinta wa ikilaulaka cewa ita ma dole sai dai ta zo da an nisila hara kamar yadda hara take zuwa da an dole shi yasa sai dai a ce masalan hilaulaka ce sama'u an tunkira ana sa ran sama za ta zubda ruwa ana ƙaunar cewa sama za ta zubi da ruwa Allah ya bamu ruwa mai amfani amma ba dama a ce hailau da ƙasar sama'u tumɗiru sai dai an tumɗira wa ba da aushaka aushaka bayan ta intafa intifa an a ce ba an labarin aushaka ya zo ba an nazara kaɗan ne ita aushaka labarinta galibi ya fi zuwa da an amma ba dole ba ne yakan zo ba an ɗin ina misalin zuwan labarin nata da an kama faɗin mawaƙi walau su ilan nasu turaba la ausha ko izaki la hatu an ya mallu wa yamna ba to baitin tare ke da wani baitin a ba malikin la tasalin nasa wanda misbika faika farar lahi fallahu ausau walau su ilan nasu turaba la ausha ko izaki la hatu an ya mallu wa yamna yake faɗa wani ɗan uwansa ko abokinsa cewa a ba malik ba kai ba cewa za ka roƙi mutane ka sa hannunka ka nemi baiwar Allah yadda kowa ya tsaya ya nemi abin kansa to kai ma ka tsaya ka nemi abin kanka baiwar Allah mai yalwa ce yadda wani kowa ya samu kai ma za ka samu a walau su ilan nasu turaba da a ce za a roƙi mutane turbaya mutum in cewa za ka yi turbayan nan ta kasa ɗan ɗebo min da aushaku da ana kusa izagi da hatun aka ce ku ɗebo ba mu ba ni turɓaya nan an yi mallo su ce sun ƙosa ko ina sauri wayan ɗebo masa turɓaya wayan na ƙusa hana shi ya sa ka kyale ta mutane ka doci Allah wannan la'aushaku an yi mallo labarin aushaka aka sa an to haka ɗin shi ya fi yawa a ce labarin na aushaka ya zo ba an kaɗan ne kamar faɗin wani mawaƙi yushku ban fara min maniyatihi fi ba'ari garratihi yuwafiquha yushiku abu ne a kusa wanda yake ganin ya tsere wa mutuwa a wani hali na bai zata ba bai tsammani ba mutuwar ta zo masa to shi yuwafiquha labarin yushiku ne gashi ya zo ba an to wannan kaɗan ne wa mislu kada fil asahi karaba karaba kamar kada take a zancen da yake yafi inganci tana zuwa ba an ta zo ba an shi ya fi yawa ya ba wai ma shi cewa ya gaba ɗaya bayan da za a yi karaba ta zo da an amma shi dan mali ya ce a'a ta iya zuwa da an ɗin amma ta zo ba an shi ya fi yawa ina misalin zuwanta ba an kafa faɗin mawaƙi karabar kalbu min jawabu ya zubu hina ƙalal wushatu hindun garobu wace karabar kalbu min jawabu ya zubu ya zubu ɗin nan shi ne labarin karaba ga shi ya zo ba an to haka shi ya fi yawa wanda haka ɗin ne ma dole a wajen shi siba wai amma ɗan malik ya ce ta zo ba an ɗin kaɗan kamar faɗin mawaƙi da ya wato takan zo da an ɗin kaɗan kamar faɗin mawaƙi da ya ce saƙaha zaul a halami sajilan alal zama waƙar karabat a anaƙuha an taƙaɗa ya ce karabat a anaƙuha an taƙaɗa bai ce ta ƙaɗɗa'u ba ya sa an to a wasu amalin murari a li'aushaka larabawa sukan kawo murari'in aushaka filan babin nan dai gaba daya ba sa sarrafa in banda wannan da aka faɗa a sa matsalan marinta kawai aka ji ba ta da murari ba ta da amri ba ta da sunan fa'ili ba ta da masdari fi'ili ne dai jami'i amma ita aushaka an ji murari'in kamar misalin da ya gabata gare mu a baya yushiku yushiku ban fara min maniyati wa kada aka nan kada ma murari in ta yazo gashi a qur'ani ma ya kadu zaituwa ya kaduna ya stuna ya kadu barku ya hadafu absarahum fi'ilin murari in kada guri nawa ne yazo a qur'ani ina ne kuma a qur'ani marin kada ne yazo kamar misali na suratul isra'i walaula an sabbatnaka laqad kitta anan marin ka da ne yazo ko laqad kitta tarkaru ilayhi to ina wani wajen inda marin ka da ne yazo murari in na ka da guri nawa yazo ina masu musaffa da kada lagayo ba wani wazado mushika haka da ita aushaka an ji larabawa sun zo da sunan fa'ilinta kamar faɗin mawaƙi da yake fa'il na kamushikun Allah taraha fa'il na kamushikun Allah taraha ko faɗin wani mawaƙin da yake famushikatun aruna an ta'uda ila fal'anisi wuhushen ya baba da ya ce fa mushikatu ƙasarmu tana dadda a ce ta koma uhushen ya baba a namun jeji wanda za su kewaye ta ta ko'ina ilafal anisa a maimakon a ce ana son mutane allah kare to a haka nan ma an ji a sunan fa'ilin kada faɗin mawaƙi a mutu asan yomar rajani wa sunna ne ya ƙina larahanun billazi ana ka'idu a billazi ana ka'idu ba da fala wulaka a shakka da ya rijjinan bi an ya fa'ala bayan asa akan kawo an ya fa'ala fili murari tare da an sai ya zamo ba sai an kawo wani suna ba kamar a ce zaidun asa an ya koma kaga bayan asa kenan an kawo an da mirari ba a tare da an kawo sunan asa din ba hakanan ihlaula kara cewa as-sama'u hilaula qad antum tira ko zaidun aw shaka an yusafira min ya fada a wannan baitin a gina wadatuwa bi an yaf'ala da fi'li murari tare da an an sane daga nabi fijid da aka rasa shine suna kada ya rid yakan zo ba da asa bayan asa ko ihlaula ko aw shaka a irin nan sai a ga akwai saɓani tsakanin malamai akwai wanda suka ce irin wannan asa an ya koma an ya koma ɗin shi fa'ilin asa ne shi yasa a nan asa ta koma tamma ta koma tamma ba mai rafa'antar suna ta da sarki labari ba a tana rafa'antar fa'ili ne shi yasa in aka ce zainun asa an ya koma kuma an ce asa kiyamuhu an ya koma ɗin a matsayin fa'ili yake ko a sama'u ila da ƙasar an turkira kamar ce a sama'u ilau laƙa imɗaruha ko zairu a shaka an yusafir kamar ce zairu a shaka safaruhu shi yasa a duk wa'annan guraren ya zamo fi'ilan sun zo tammai sun zo tammat to a wannan shine abinda wasu malaman da yawa suka zaɓa wasu kuma suka ce a ta yiwu abinda yake ya zo bayan ya zama a mahallin nasu bayan wato shi kuma sunan da ya gabata wato ya zama shi ne marfu'inta marfu'inta shi yasa sunan ya gabata kenan to a wajaridan asa asa kana da dama kai tajridinta izasbun qabla ha qad zukira in an ambaci suna kafin ita kace in kai tajridin sai kace zaidu asa an ya koma الزيدان أساء أن يقوم الزيدون أسوا أن يقوم الأساء أن يقوم الزيدون أساء أن يقوم هند أساء أن تقوم الهندان أساء أن تقوم الهندات أساء أن يقومن to kai tadrilin kenan asa ka batta yanda take baka sauya ta ba awil fa amul maran biha ka iya rafa anta lamiri da ita kuma ka da idan sun kaula ka zuciya ka aka bace sunan in aka ambaci sunan kafin ita ka ce zaidun asa an ya koma azzaidani asaya an ya koma azzaiduna asau an ya komo hindun asat an ta koma alhindani asata an ta koma alhindatu asaina an ya kumna to kowanne dai daga ciki ta iya yi ko dai kai ta jaridin ko kuma ka karfanci lamirin a shi a ambaci lamirin a wato shi ne wato lugabanu tamimi a lugaban larabar hijaz shi ne a ta jaridin nata to walfata walkasara a jistis siri min nahwi a saitu a sa in aka dangana ta ga lamiri na rafa to sun ɗinta ka iya faɗarta da kasara ko ka faɗa da fata ka iya cewa a situ ka iya cewa a saitu a yanzu a ƙur'ani duk ƙira'an nafi'u da kasarar sinu fahal a situ mu in ta wallaitu mu fahal a situ mu in ta wallaitu mu amma kamar ruwayar hamsu ko ƙira'ar asu a saitu wanti kalfati suke amma a zaɓi cewa a faɗa da fatar shine sananne aha shine sananne a makarantar nan bakwai shi na fi'u shi kaɗai ne ya karanta da kasararsu shi sauran makaranta shida duk sun karanta da fataharsu to to wannan kenan an gam na wanne ne to ka an sha sa'iku ya hadu ina misali kamar yadda aka ce an sha sa'iku ya hadu an sha sa'iku ya bi ne ma ce da aka ce tare ko a koko guda ɗaya ne watan ku an barin an ma'azin shuru'i tare da filan da suke nuna shuru'i wajibi ne an faɗa a baya cewa filan babin nan iri uku ne akwai na muƙaraba akwai na raja'i akwai na shuru'i to filan shuru'i su mura'a labarin su yana zuwa fili mura'i amma ba an dole ne ya zo ba an ina misali kamar an sha'a sa'iku ya hadu mai kora raƙuma ya haɗi yana kora su da waƙa ya hadu ba ba dama a ce an yi haduwa wadda ko da fika zairun ya ko na ƙur'ani wadda fika ya hasufa ni alayhima kaza ja'altu haka nan ja'ala kamar faɗin mawaƙi wa kan ja'altu idza ma kuntu yusqiluni sawbi fa anharu nahara sharib samili to ya ce ja'altu idza ma qumtu yus'ilni bai ce an yus'ilani ba wa a hasu haka nan a haza kamar wato kadan ma ta bayyana mailul kashi na lakum a hasu a arifu ma kan kana makanuna a hasu a arifu bai ce a hasu an a arifa ba wa ko alika wa faɗi mawaƙi a raka alikita ta zulamu man ajarna wa zulmul jari izlalul mujiri to yace a likita tazlim bai ce an tazlima ba a wannan duk ilan nan da aka faɗa a nan guda biyar dukkaninsu na shuru'i ne wanda ba yanda za a yi su zo da an labarinsu yana zuwa ne fi'ili murari amma dole ya zamo ba an ahan dole ya zamo ba an to a su dai suna nuna cewa an fara yin wani abu kamar dafika sai suka haɗu nan take ya hasifa ko faɗa fika masa ana nufin faɗa fika yamsahu masa faɗa fika yamsahu masa to to a wannan kenan dai a nan dai ya kawo shahidai daban-daban ko ya kawo tamarin har guda tara ko ya kawo tamarin har guda tara to amma ga wakacin ya tafi tun da mince ba za a ringa haura karfe tara ba in allah da ko kafin tara ma za a ringa tashi yanzu ga ragowar na askari da ake shi yasa waɗannan tamarinin mu bar su rana ita yau in Allah ya kai mu lafiya to sai a je su in ya so ina ganin yadda za a yi ko shi na nahau ya koma shi ne bayan gaba wazifa kafin a yi sha tun da lokacin yana ɗan yalwa a samu a yi shi da dama a in ya so na ɗariƙar a ringa cikawa da shi alhamdulillah